الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطع في بنظرة تأتي لنا بالزفر
كفى انتسابي للنبي وحزبه إذا افتخروا يوما كفاني به فخرا ألا يا رسول الله فارفع شكايتي لمولاك من يؤذي المنافع والضراء نرى البذل والفيض الأزيم وجدنا يرى البأس والضراء والشر والوزراء نرى العز والفضل الجزيل ومن يثق بذلك حتم أن ينال المنى تترى يسوق إلي المصطفى ما أرومه ويسمه لي بالأودة ويسمه لي بالأود من بليبة الغراء كشفت بحبه الحجاب وإنني دويت بذكر المصطفى مهما عن كفرا نبست به كل الإدا وقسمتهم وقطعتهم لا خير نال ولا زخرا تهاول أمناء البقايا مطيدة لخادم خير الخلق لا هبذا مكرا مشوا وافتروا بل زخرفوا في نميمة وربي بفضل منه يولي الإدا قهرا ندوم بحمد الله في ذل راحة وأمن على رغم الذي يقصد الديرا إذا اشتغلوا بالمكر وزور إنني بمره حبيب الله شغلي كذا دحرا له كل وقت من قريب قصيدة أفوز به في هذه الدار والأخرى ظلمت كثيرا كل ظلم وإنني أهد أوهد حقا دون شرك ولا برا أحب كذا خير الأنام محمدا ولم أنسه ما دمت برا ولا بهرا لجأت إليه منه جلبي ومسرتي ودفئي به لا زيد أرجو ولا أمرا ما هبه هب سوى إن هبه متى يرسخا في القلب ينفي سوى جحرا يؤم جناب المصطفى كل برحة صلاة وتسليم تناسبه قدرا نكون بها في كل إز ومنعة ويجري لنا من جود منزل وسترا نكون بها في كل إز ومنعة ويجري لنا من جوده المجد والسترا نعم
نعم كفاني انتسابي Shehu للنبي ya ce jinginuwa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa hizbihi da jinginuwa ta wato ainihin da jama'arsa su ne sahabbai na nasaba kafani ya ishe ni alfahari.
إذا افتخروا يوما Idan suka yi alfahari jama'u ɗaya rana da jama'unsu ko da dukiyoyin da suka tara.
كفاني به فخرا Ni ya ishe ni alfahari da shi ma'ana jinginuwa ta ga annabi da sahabbansa.
Sallallahu alaihi Sallama.
ألا Na'am, ku saurara.
يا رسول الله Ya manzon Allah, فارفع شكايتي ɗaukaka ƙarata لمولاك zuwa Ubangijanka Allah.
من يؤتي المنافع Shi ne wannan da yake ba da abubuwan amfani والضراء da kuma abin da yake kishiyar na amfani na cutarwa duka Allah shi ne yake bayarwa.
نرى البذل Mu ko muna masu ganin wato bazala baiwa daga Allah.
والفيض العظيم Da faili wanda yake babba.
وجدنا mu ta ganin haka daga wajen ka ya Ah.
rasulallah kishiyanmu kuwa ma'ana makiya da mahasada يرى الباس ya ga tsanani da والضراء cututtuka والشر da sharri والوزراء da laifi Mm.
wanda ya ke mu ya zama riddo kishiyanmu abin da zai gani kenan مم.
alhamdulillah نر- نرى العزة mu muna ganin buwaya da girma daga Allah albarkacin manza صلى الله عليه Allah وسلم والفضل الجزيل da falala gwaggwaba ومن يسك بذيلك wanda duk ya fake ya rike da gezarka ya rasulallahi حتم lallai ne أن ينال المنى ya samu burce-burce تترى a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan na bukatu da alhairu duka suna samuwa gare shi saboda ya fake wasa da rike wasa da gezarka ya rasulallahi يسوق إلي المصطفى ما أرومه abin zaɓin Allah yana koro abin duk da nake son sa zuwa gare ni wa yasmahu li bil audi yana min rangwame kuma da min komawa daibatil garra daga ɗaiba wacce take mai haske ita ce madinatun rasulu kullum yana min rangwame ina kira na ina kunna zuwa na koma kashaftu bi hubbihi al hijaba na yaye hijabi bi hubbihi da sababin soyayya ta manzon Allah wa innani hakika ni in yes sawaitu mahmahan kafara na naɗe mahamahan wato jejijjika kafaran masu faƙo bi zikril mustafa da ambatan abin zaɓin Allah na'am nabastu bihi kullal ida na basu na je a bari na basu na na jefi dukkanin maƙiya bihi da manzan wa Allah qassamtuhum na qasamtuhum na gurguza su wa qatta'tuhum na yayyanke su la khaira nalu ba alkhairi ba suke samu wala zukhura wala ajiya na alheri duka ba sa samo makiya duka an rugurguje su da albarkacin manzo Allah
tahawala abna'ul bugaya madidatan abna'ul bagaya ayayen azzalimai ko ko karuwai abna'ul bagaya ayayen ma- azzalimai ma- karuwai marasa marasa kirki sun yi kokari kul sun yi kokarin kulla makidatan makirci li khadimi khairil khalqi ga hadimin fiyayyen halittar Allah la khabbaza makara ba ma da laba da wannan makircin da suke ƙoƙarin ƙullawa mashau sun tafi waftaru sun yi ƙage da ƙarya bal zakharafu fi namimatan balbari zarafu na mimatan sun ƙawata an na mimancin su fi a cikina ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza suka je suka sanar da mutane daban-daban aka je aka gaya wa kuma gwamnati azzalumai da 'ya'yansu kenan na'am wa rabbi bi fadlin minhu Ubangiji da farala daga gare shi hulil ƙaharan yana jibinta min rinjaye a bisa makiya.
nadumu bi hamdillahi fi zilli rahatin Yana dawwama a cikin wato inuwan nan ta hutu bi hamdillahi da godiya ga Allah wa amnin da aminci.
ala ragmi allazi yaqsudu daira A bisa turmuza hancin wannan da yake nufin cuta gare mu.
idza ishtaghalu bil makri Idan makirai suka shagala da yin makirci ma sada da wazuri yankin ƙarya a ce an ce kaza na yi kaza na yi kaza.
innani Hakika ni in yas.
bi madhi habibillahi Billahi shuguli Shagali na da yaban masoyin Allah annabi Muhammadu ne.
kaza da hara Haka abin yake matuƙar zamani.
Hmm.
Kaga yadda mu muka dawwama da shagala da yabon manzon Allah da hidimar annabi a dahara to haka su ma mahasadan suka shagala da mu da yi mana sharri a dahara su ma ba za su bari ba Cike.
ba za su bari ba ba za mu bari ba Allah ma ba zai bari ba Hmm.
mu ya shagaltar da mu da shi da annabi Muhammadu su kuma an shagaltar da su da mu Hmm.
mu suke kallo ya za su yi su cuta ya za su yi su zalunci ya za su yi su ci mutunci iya tunanin ma a sada da mu kenan kullum mu kuma iya tunanin mu ya za mu ƙara samun yardar Allah ya za mu yi kuma mu samu mu daɗa shiga cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi kullum cikin hidimar annabi shine shine abin da kuma mu aka shi Allah mun gode da haka alhamdulillah eh lahu kulla waqtin min qaridi qasidatun Ku gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kasidatun kasida ta tabbata gare shi kulla wakatin ko da wani lokaci min qaridi daga dan tunanin wato kwakwalwa ta shine qarid irin tsarin tunanin da ya zo daga abin da ya zo na qariru na waka ya gwanawa to lahu ga manzon Allah ne kullum kulla wakatin na'am uzu bihi fi hadhihi dari ina rabauta da manzon Allah a cikin wannan gida na duniya wal ukhra a lahira ma ina rabauta da manzon Allah zalamtu kasiran na yi zalunci da yawa fa tawaru ne kullu zulmin kulla zulmin dukkanin zalunci wa innani amma hakika ni in yes Wahidu haqqan.
ina kadai ta Allah shi kadai ne la ilaha illallah wa la sharika lahu amma duk zaluncin da na yi na abin da ya shafi rayuwa da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi sabo duk da haka dai wahidu haqqan duna shirkin babu ba tare da shirka ba ina ta kadai ta Allah wala birra amma babu aikin alheri fa tawaru ne al'adar kamilai ne Eh, uhibbu kaza khairal anami daga abin da muhammadan nake haka nan kuma ina soyayya ina soyayya ga fiyayyen talikai muhammadu shi ma kullum ina kan haka walam ansahu babu ina mancewa da manzon Allah ma dumtu barran matukan na dawwama a dandariyar ƙasa wala bahara wala a kogi kullum ina cikin ambatan manzon Allah lajatu ilaihi na fake zuwa ga manzon Allah minhu jalbi jalbi masarrati cikin daga manzo Allah ne jawo mafarantar ciki na take
wa daf'i da tunkuɗe sharrori na wa duka minhu daga manzon Allah ne kaga jalabi da dafa ina daga manzon Allah ne la zaida arju ba zaidu nake kauna ba ya yi min wani abu wala amra la amru su ma su ji da kansu Mm.
ko ba su isa ba ko ba na shakkar su ba na neman abun abun su Mm.
manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam mahahubuhu hubbas siwa soyayyar mazala ya share son waninsa inna hubbahu hakika soyayyar manzon Allah matayar sakan fil qalbi ko da yaushe ya tabbata cikin zuciya yanfi siwa ina ina kore waninsa jahara a bayyane Mm.
son annabi da son waninsa baya haduwa Mm.
maka san duniya da matsantawa neman girma kuma a ce da son annabi mm, mm. ɗaya dai ka ban mu da son annabi amin na'am ya ummu janabal mustafa Ne.
kulla burhatin salatun wa taslimun salati na Allah da tasalimi yana mai nuf da wato yan- idan ga nufin wato janibin nan na abin zaben Allah ko wani lokaci.
tunasibuhu kadara Salatin kuma ta dinga yin munasaba da daidaituwa da kadarin manzon Allah wajen Allah haka kadarihi abin da yawa.
nakunu biha fi kulli Mu izzin dinga kasancewa da ita cikin mu mu dinga kasancewa fi kulli izin cikin dukkanin girma da buwaya wa man'atin atin.
da kuma ni'imta biha da albarkacin salatin magaman Allah.
wa yajri lana min judihi Madda almadda yana mai gudanar da wato girma wasitra da sutura min judihi daga baiwarsa wa lahu aidan ga shehu komawa cikin magana har mhm, Allah ya ƙara yadda a gare shi.
وثقت بماهي الكفر أحمد حاشري أرادي.
محمد المختار خير المعاشري محمد المحمود طه وإنني على حبه ما عشت فوق الأكابر أتى آتبا نورا سراجا ورحمة رسولا أمينا في بطون وظاهر أتى شاهدا عبد الإله مبشرا بشيرا نذيرا للبغاة الجماهير رسولا أتاهم بالملاهم دائيا أميا هبا ما لم تجي في الدفاتر سبان المقفى المصطفى البدر نعمة شفيع البرايا في الخضوب الدوائر لك الله لا أنفق أجد بذكره هو الأروة الوثقى وتلك الذخائر نبي كريم رحمة وراحة مقيم مبين ذو الأولى والمفاخر أهيد كريم منتقي ومصلح إمام رؤوف مجتبى وناصر كفاني ياسين مقيم مضحر وسيدنا الحادي المنير البشائر نعم wannan kaliya da muka gama rata baya ita ƙawa'il huruf nata shine ya tare la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi نعم wannan kuma da muka shiga rata yanzu ita ce ta tare awa'il huruf nata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin نعم akwai istimalolinsu daban-daban da yawa za mu faɗa نعم وثقت بماهي الكفر Shehu ya ce na amince da mai share kafirci shine annabi Muhammadu أحمد mai suna Ahmadu حاشري mai taruni na محمد shine annabi Muhammadu المختار abin zaɓin Allah خير المعاشر fiyayyen jama'u duka shine fiyayyen duk jama'u duk duk halitta Allah ma ba jama'u kaɗai ba amma ba jama'u ba da fiyayyen halitta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi taron jama'u ma'ashir to shine duk mafificin su na kowace al'umma Muhammadu annabi Muhammadu al-Mahmud abin yabo ne na Allah abin yabon bayan Allah ne Baha mai suna ɗaha wa innani hakika ni in yi ala hubbihi Mhm.
ma ishtu fawqa al-akabir Ina nan burbushin dukkanin manya-manyan waliyan Allah ma ishtu mutukar dai na rayu ala hubbihi a bisa soyayya sani ne kan kowa. Radiyallahu anhu.
amin ata aqiban Ya zo annabi Muhammadu wato halin kasancewarsa na ƙarshen annabawa.
nuran Halin kasancewarsa kuma haske ne, sirajan fitila ne, wa rahmatan kuma rahama ne ga halittar Allah ka kaf.
rasulan kuma manzo ne ga kowa da kowa aminan amintaccen Allah amintaccen bayan fi Allah butunin a ba- budu- a baɗinoni wa da zahiri zahiri baɗini da zahiri shi amintacce ne sallallahu alaihi wa sallama ata shahidan ya abdul zo halin ilahi kasancewarsa yana mai shaida ga bayan Allah kuma halin kasancewarsa babban bawa na Allah mubashiran mai bishara da aljanna ga masu bin Allah bashiran mai bishara dai naziran mai lil gargaɗi bugati kuma ga jama'i jama'u waɗanda suke azzalumai jama'u masu yawa rasulan shi halin kasancewarsa manzo ne na Allah atahum bil malahimi Atahu ya da'iyan zo musu bil malahimi da yaƙoƙi da'iyan yana mai kiran bayi izuwa Allah umiyan kuma shi annabi Muhammadu ba ummi ne baya rubutu baya karatu annabiyul ummi kenan haba ma lam taji fi da Allah tafatil ya bashi abin da duk bai zo ba cikin littattafai Mm.
aka bashi na ilimi Mm.
baya rubutu baya karatu shine malamin duk mai rubutu da karatu kuma daga gunsa ya samu suke Allah ya bashi abin da babu a cikin duk littattafan Eh,
sabanil muqaffal mustafal badr ni'matan
sa- al- Mustapha abin zaɓin Allah albadar wanda yake wata sabani ya ribace ni zuwa gare shi ni'imatan dan ni'ima shafi'ul baraya shine kuma mai ceton fil talikai khutub ad-dawa'iri cikin manya-manyan musibu masu kewaye halitta lakallahu la anfakku shehu ya ce taimakon Allah ya tabbata gare ka ya rasulallahi ni ko in yi la'amfaku babu ina gushewa ashdu bi zikrihi ina mai sabon waka da ambatan manza Allah huwa al-urwatul wuthqa annabi muhammadu shi urwatu igiya ne alwuska mafi karfi igiya ta Allah wa tilka zakhairi wancanan ka kuwa igiyan nan aje aje na kenan nabiyyun shi annabi ne na Allah karimun mai girma rahmatun rama ne wa huwa rahatun shi hutu ne rama ne ga halittar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai awailu hurufun ke Mm.
wannan bawa yana karanta wannan ba dai matsala ba alhamdulillah shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi rahma ne wa waratun shi hutu ne ga halittar Allah duniya da lahira muqimun mai tsayarwa ne da addini mubinun mai bayani ne na addinin musulunci zul'ula annabi muhammadu ma'abocin ɗaukaka ne daga Allah wal mafakhiri da alfaharace-faharace ma'ana girmama-girmama duka daga Allah ya samu ahidun shi ahidi ne mai bauɗar da bayi ne daga barin fadawa wuta karimun mai girma ne muttaqi mai tsoron Allah ne wa huwa muslihi shi mai islahi ne gare ni da kuma dukkanin halittar Allah shi ne mai gyara gare ni imamun shugaba ra'ufun mai mai- mai- mai rahama jin kai mujtaban abin zaɓin Allah abin kuma zaɓi ne na bayan wa Allah huwa nasiri shi annabi muhammadu shine mai taimako na kafaniya ya sinun ya sinu ya ishe ni mukimun mai tsaye da addini mutahhirun mai tsarkake bayi wa sayyiduna shugabanmu Alhaji.
mai shiryatar da bayi ne mai almunilil bashairi bayar da bisharori gare mu sallallahu alaihi wa sallama ayaka idal gurrin muhaimina na'am
Kalo da jama.
أيا قائد الجر المهيمنة صادقا مم.
Ya, ya ka'ida ya wato jagoran masu hasken sofa ne na bayin Ubangiji magagen halitta su ne sofanin alwala.
مم. حبيبا
Habiban masoyi na Allah shugaban- شهيدا shugaban masu alwala.
مم.
Duk a lahira shi shi ne shugaba. Hasken fuska, hasken kafa, hasken hannu su ne gurul muhaimin su ne suke fitowa da haske. To annabi ne shugabanmu, mu 'yan alwala.
حبيبا masoyi ne شاهدا شهيدا mai shaida ne sa'iri منذرا بالخسائر mai tsawatarwa ne da tsoratarwa ne da hasarori ga dukkanin bayan Allah abin kaza ku bar shi abu kaza duk hasarar duniya da ta lahira annabi ya tsawatar ya ya nuna mana mu nisance ta duk wanda kaga ya fada garari na duniya ko lahira to bai ji ba tsawatarwa annabi ba.
Gaske.
komai sai da annabi ya nuna mana babu abin da zai zama hadari gare mu annabi bai nuna mana mu nisance shi ba kuma babu abin da wato zai zama alkhairi gare mu bai zama ya nuna mana ya kwadaitar da mu ba har ma Allah ya yi masa shaida da harisun alaikum lil mu'minina ra'ufur rahim komai ko ya za mu yi bawali ko ya za ka ka je ka inda za ka samu lafiya inda za ka samu lalura duka ko inda za ka tsuguna ka yi bawalin nan da yadda za ka yi tsaro so manzo Allah ya nuna mana da yadda za mu yi mu gama lafiya har manzo ma ga wani hadisi da ya ce ku nisanci bawali cikin makabarta yin bawali gindin makabarta ko cikin makabarta yana yana janyo wa mutum ciwon albaras duk wannan annabi ba abin da bai fa gurin da iska take tasowa fu mutum ya nisanci yin bawali a nan ko za ka yi bawali a daji ko za ka yi in ka ji wajen da iska take fu kakkai a nan ka juya duk annabi ya nuna mana Mm, don wani sai ya je ya samu guri ya baje gindi yana jin iska tana bugo shi yana bawali شيخ.
akwai matsala مم.
eh shine wata rana aka ce wani bawan Allah malami makaho wani wali da baya fasa zuwa makaranta ka san manya ba sa barin ilimi مم.
kullum sai ya tafi gurin malaminsa karatu kuma in ya je daga fakarsa sai a buɗa a ja masa kawai yana ji in ne ishe shi ya ce alhamdulillah in an zo kansa a buɗe ɗaya littafin to ɗan jagoransa ya- sun tafi rannan suna tafiya suna tafiya suna tafiya dama ka san mutanen da bayan Allah za- ga carbi ga sanda ga buta ga rawani haka ake yi haka muka ga su malam babba ga rawani ga sanda amma abin da yanzu abin da ya wuya kenan sai ko bawan Allah na boli ya kama shi sai ya ce da ɗan jagoran riƙe mun tallattafai na ban buta ta zai zai boli sai ya karɓa sai wannan ɗan jagoran ya tsaya sai wannan malamin ya tafi ya kwance wandonsa ya tsuguna zai fara boli sai ɗan jagoran ya ce a karan kalla taso daga nan taso daga nan sai ya kama hannunsa sai ya juyar da shi wani waje sai da ya bolin ya ba shi ruwa ya tsarki ya taso ya tsuguna ya zuba min ruwa ya alwala ya karɓi jakarsa za su tafi makaranta za su yi gaba sai ya ce da ɗan jagoran me isa ɗazu na tsuguna can kace kai in yi a can in juyo nan sai ya ce ai akarin kalla inda ka tsuguna ɗin nan ai iska ce take tasowa to kuma kaga idan muka je a a hadisai idan iska tana tasowa bawali ya- gaban gaban azzakaranka na buɗewa bawali na fita iska tana shiga to sai ya cutar da kai sai ya rauna naka akar makalla wata rana sai ka zama ba namiji ba ya ce iya ce iya ce ya ce to koma da ni gida wannan karatun na yau ya ishe ni ba su na je ɗauko karatu ba ka gani ko komai annabi ya yi mana babu abin da annabi sai dai in mutum bai binkita ba ko bai saurari malamai ba Allah ya kara annabi daraja na'am
لترهم خادما دار أن دل سعيه هو أبا القاسم المنصور يا خير خادر لأنك يا مصدوق خير مشفع له رتبة فوق الصلاة الأخائر رأيتك أهلا للوسيلة ساقيا لدى الحوض سلطانا ليوم وآخر حميدا له تاج وحق وخاتما مقدس سر راكبا في المظاهر مقفا له نعلان بعد خراوة له خاتم أرجو به كل فاخر هدى خاتما ذا عزة ومكانة توكل حقا هم طياز البصائر لها الله من ينهى محبا صبابة ويرحم صبا يوم بلوى السرائر لأهل الحوى نهج القويم وإن وإنني درست عليه للوقوت الأواخر على المصطفى المختار أزكى صلاته صلاة بها تمحى جميع كبائري أسائل ربا جل تفريج كربتي بيمن رسول الله أعظم جابري لأسعد في الدنيا وأخرى وأرتقي إلى ذروة تعداد خاب الخناصر مكينا لدى الرحمن ذي العرش دائما ولي ولنسلي دان كل عشائري يصوص بلاد الله أمري حاديا بهدي كتاب أو بزجر الزواجر تسلي على الهادي نروم من آله له عليه سلام موجب لجوابه litarham khadiman na mun roƙe ka ya ubangiji Allah ka yi jin kai ga khadiman manza Allah dari'an mai kankan da kai dalla sa'ayuhu da aikinsa ya batar da shi tawaru kenan a ya abal qasim mansuri ya uban alƙasim abun baiwa taimako taimaki wannan hadimin naka ya khaira hadiri ya fiyayyen mahalarci na li'annaka domin hakika cewa kai ya rasulallahi ya masduku ya abun gazgatawa khairu mushaffa'in kai ne fiyayyen abun baiwa ceto lahu rutubatun da martabobi suka tabbata gare shi fawqa saratil akhairi burbushin shugabanni wanda suke na ƙarshe ra'aituka ahalan lil wasilati na ganka ahli macancanci ne da samun wasila faqiyan kana mai kora mai shayarwa ladal haudi nan ga tafki a alkausaraka alkiyama sulfanan halin kasancewarka kana sarki li yaumi da yau dina a duniya kai sarki ne wa akhiri a gobe ma lahira kai sarki ne a halara Allah ya rasulallahi hamidan kai hamidan mai yabo ne ga Allah kuma abin yabo lahu tajun wanne yake da kambe na annabta wa haqqan da kuma batta wa khatiman da kuma hatimi na nubuwa muqaddasa sirrin kai abin tsarkakewa sirri ne rakiban fil mazahiri mai hauhawa ne cikin darajoji ya rasulallahi a mabayyana ta halittar Allah muqaffan abin bi ne kai ya rasulallahi lahu na'alani mukaffan mukaffan abun bi ne lahuna alani abubuwan da annabi ya mallaka na'am takalma faɗe guda biyu sun tabbata gare shi nasa yana da takalmi faɗe ba da hirawatin bayan sanda yana da sanda
lahu khatimun kuma akwai zobe gare shi ko kuma akwai zo akwai hatimi gare shi shine na na nubuwa na'am shi wancan hatiman na zobe mun faɗe shi na'am Mhm.
arju bihi kulla fakhiri ina ƙaunar duk mai alfahari da wannan hatimin na bayan annabi wanda ya ɗauka wurin kamar ƙwanƙurciya haka yake bugun Allah sirfa innaka mansura Mm.
da gashi gashi a ciki Sallallahu alaihi baƙin wasallam.
gashi haka yake Wan- wannan shi duk wanne yake alfahari da duk wanne ya fito tana ina ƙaunar duk mai alfahari da wannan hatimin jikokin manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam hudan
shi annabi shirya ne khatiman cikamaki ne na annabawan Allah za izzatin kuma annabi ma'abocin wato buwaya da girma ne wa makanatin da bu- da kuma daraja tawakkala hakan himdaya him ɗaya shine annabi muhammadu muhammadu him ɗaya tawakkala ya dogara ga Allah haƙan haƙiƙa zulbasairi ma'abocin basirori ne cikin lamarin Allah da ganewa.
lahallahu Na'am, Ubangiji Allah ya wato mamakin nisanta ta tabbata Manyan wa- ha ga wanda muhibban.
yake nufin yake hana masoyi sababatan yin bege na la- na la'antar mamaki ne. Yau gwada nisantarwa ta tabbata ga wanda yake hana mai soyayya yin bege cikin manzon Allah.
sallallahu alaihi wasallam wa yarhamu sabban Allah ya yi jin kai ka ji kishiyarta ko wancan la'ana la'ana kamar nisantarwa daga rahama ne na la'anta ne Na'am.
mamaki na la'anta ya tabbata ga mai hana mai so- so- soyayya a bege waya rahamu sabban Allah ya yi rahama ga mai bege mai soyayya yawma balwa sara'iri ranar da ake tuttumɓuke da bubbuɗe zukata shine ranar alkiyama yau matubular sara'ir Mm. li ahli al- li ahli al-hawa mu je dai nahjun qawimun tafarki wanne yake daidaitacce ya tabbata ga ahalin soyayyen manza Allah.
wa innani Hakika ni in yi Darattu alai.
na shuɗe akan wannan tafarkin akan sa nake tafiya.
lil wuqutil Ai, awakhir zuwa lokuta na ƙarshe ban sauka daga kan tafarkin soyayyen manza Allah shi ne ai zuwa ranar kiyama.
على المصطفى المختار أزكى صلاته Mafi tsarkakar salatin Allah ya tabbata a bisa Mustapha abin zaɓin Allah.
صلاة بها Salatin da ita ne.
تمحى جميع كبائر ake share dukkanin wato ainihin manya-manyan zunubai أسائل ربا ina roƙon ubangiji na Allah Jalla.
mai girma da ɗaukaka تفريج كربتي yaye bakan ciki na بيمن رسول الله albarkacin manzon Allah أعظم جابري mafi girman mai ƙulla karaya Mm.
Allah yaye bakan ciki na da آمين bakan cikin masoyanmu duka baki da Allah yaye آمين آمين dan albarkacin manzon Allah kamar Sallallahu alaihi yadda yayi wa shehu مم. يس. لأسعد في الدنيا domin in sa ina kuma roƙonsa in zama na samu arzuta a nan duniya in zama mafi arziki وأخرى ina in zama kuma mai arziki a lahira وأرتقي إلى ذروة in dinga hauhawa zuwa tsororuwan daraja أعدادها بالخناصر Nasiri da kirga ta yake kasancewa da yan yatsu har yan yatsun su kare martabobin ba su kare ba makinan ladar rahmani annabi muhammadu halin kasancewarsa dai na kai nasabar nan hali ne halin kasancewarsa mai daraja ne wajen ubangiji allah mai rahama zil arshi ma'abocin al'arshi da'iman cutar wali dana kullul asha'iri dukkanin jama'u su bi- su biyayya ga li- ga- gare ni wali da nasli kuma ‘ya'yana da zurriyata cikin Allah da soyayyen manzon Allah.
yasusu biladallahi amriya Amriya lamarina na faira tijjaniya ya shugabanci garuruwan Allah.
hadiyan Halin kasancewa ta ina mai shiryatar da bayi.
bi hadi kitabin Da shiryatar wannan ta alƙur'ani.
aw bi zajril jawa- jawaizi Ko kuma da daka tsawon nan ta masu tsawa su ne zajirin zawajiri tsawar masu tsawa su ne malamai ahlus sunnati.
Mm, Ga gani a faira kenan. Ta gangame ko ina.
mm, ba inda babu duk duniya ila tijaniya mm.
umriya kenan na'am nusalli a- alal hadi mu zama muna mu kuma muna mayi- masu yin salati a bisa mai share kafirci narumu manalahu muna neman samun baye bayansa alaihi salamun gaisuwa ya tabbata ga manzo Allah mujibun lil Ga- jawaizi sal- gaisuwan nan mai wajabtawa ne lil jawabiri ga ƙulla karayoyi albarkacin manzo Allah hafizai Arahun zadi.
فإنك خير الناس أنت المبارز لإيلاء دين الله أنت المناجز زيران كينان كو؟
نعم شوف Arafin zaira ne.
نعم Na'am.
وإنك أفخى الناس أشجأ فارس لزادان من قد كان قبل يبارز قسمت ولم تبخل وما فهت كاذبا ولست جبانا من أتاك الجوائز وهذا أبيد قد أتى متكففا على أنه الحب بالحب فائز يروم منالا قد تكاثر دونه فخول مدولا قرو إذ هو جائز عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين بارزوا
na'am harafin zaira harafin zaira shehu ya ce fa innaka khairun nasi hakika kai wato fa'innaka Mm. khairun nasi ya anta kai al-mubarak.
fiyayyen mutane wato kai ne mai fito na fito da kafirai Mhm. li'ila'i dinillahi don ɗaukaka addinin Allah kalma Allah ta zama ita ce maɗaukakiya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Mm.
sallallahu alaihi wasallam antal munajizu kai ne kuma mai munajaza shine jifefe ne da su Mm.
Mhm.
wa innaka askhan nasi hakika ya rasulallahi kai ne mafi baiwan mutane
asja'u farisin kai ne mafi sadaukantakar wato ainihin duk wani sadauki farisi lizadana man qad kana qabla yubarizu liza saboda haka ne man na yubariz wanda ya kasance yana fito na fito da kai kawalu tun gabanin haka dana sai ya zama yayi bi- ya zo ya yi biyayya
qasamta ka yi rabo ya rasulallahi walan tabkhal baka yi rowa ba a wajen rabon naka wa ma fuhta kadhiban baka yi magana ba kana mai sarefa shine karya
walasta jabanan min Abin adakal da- abin da jawaiz ka faɗa gaskiya ne Mm, walasta jabanan kai ba mai tsoro ba ne aljawaizu manya-manyan gwababan baye-baye cikin halittar Allah min Min adaka.
adaka daga baye-bayanka ne ko daga baiwaka ne na'am wa hadha ubaydun wannan ko gashi dan bawa ne naka shine in yas قد أتى متكففا hakika ya zo yana mai bara da miƙo tafukansa على أنه a bisa cewa shi fa'izun mai rabauta ne بالهب da soyayya والحب ya rantsuwa kuma da sa الله.
shi marabauci ne da soyayyar manzon Allah Mm.
kuma gashi nan ya zuro hannunsa rasulullahi a cika a bashi an kuma bashi mu ma a ba mu ya rasulullahi آمين وها ويروم منالا yana neman baye-baye yana neman samun baye-baye daga gare قد ka تقاثر دونه فقول manya-manyan bujimai mazau da suka shuɗe ta ƙasar suka taƙaita koma bayan wannan abin samun لا دروى babu mamaki ko a bani abin da manyan bujimai ba su samu ba gashi na zo daga إذ baya هو جائز
don hakan halali ne halali ne a halara Allah a ba mu abin da ba a ba mutanen da ba Mm. ko yanzu ma ai haka ake Mm. ka zauna kana tunani mu yanzu an ba mu kaza an ba mu kaza duk ba a ba su ba amma mutum aka ce haka sai ya rikice to yanzu sai ka zo ka ce mu kaga mu an ba mu biro yanzu sai mu dau biro kai ta rubutuwa safe amma su ba biro sai sun dangwale tawada an ba mu abin da ba a ba su ba an ba mu handset mu buga waya duk duniya inda muke so mu yi mu tura mu gani mu komai su kuma magabatan mu ba a ba su ba ja'izi ne Allah ne shine na da shine na yanzu yawwa dan haka yi shehu ya ce a bani abin da ba a ba mu bijiman da suka shuɗe ba to abubuwan da aka ba shehu bijiman da suka shuɗe in ka cire shehu tijani a al'umman nan bayan sabon annabuwa aka ba kamar abin da aka ba shi an ba shi ai Allah ya saka masa Amin.
Bara annabi dara.
Amin.
Na'am.
عليك صلاة الله Salatin Allah ya tabbata gare ka.
ثم سلامه Sannan gaisuwarsa.
وعال Da alaye.
وأصحاب Da sahabbai.
على الدين بارزوا Alu da sabu su ne suka yi fito na fito da kafirai aladdini a bisa ɗaukaka addini radiyallahu anhum.
آمين حرف الصين مل القلب هب المصطفى وتنافسي مدى الدار في وصليه ومجالسي تطوفت في الآفاق طال يب وصله وشد اقترابي والأمين موانسي فليس رجائي في تمام وصاله قويا وإني أنه لست بيائسي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بدور الخناجس أكبر حرف السين عرف سن ملا القلب حب المصطفى shehu ya ce soyayyar abin zaben Allah annabi Muhammadu malal kalba ya cika zuciya na وتنافسي wata nafusi yana mai miƙeƙeniya da shi Numf- zuciyar na da numfashi na yana ta da soyayya annabi yake numfasawa ya miƙa ya faɗa ya janyo ya yi wannan a cikin gaban manzon Allah مدى الدهر في وصليه mutukar zamani fi wasalaihi cikinsa neman saduwa na da shi وهو مجالسي shi kuma annabi shine mujalisi abokin zamana kullum na tare da manzo Allah domin yawan yabansa تطوفت في الآفاق shehu ce na gewaya a cikin sassanin duniya na yi yawo na je can na je ba inda shehu bai je ba me kake nema shehu طالب وصله yace ina mai neman saduwa da manzon Allah ne shine nake ta yawa
وشد اقترابي bakunci na ya tsananta nan bako gobe can bako jibi ba haka Eh, kusan shekara ba a dawo ba ana can
والأمين موانسي amintaccen Allah kuwa shine mai ɗeba kewa ta a cikin tafiye-tafiye na da zaman gida na ma duka amintaccen Allah ne فليس رجائي في تمام lihi وصاله ƙauyen raja'i na bai zama mai ƙarfi ba cikin cikakken saduwa ta da manzon Allah ina ƙaunar gamuwa da annabi bai hakikanin haɗuwa amma ƙaunar da nake fa ba mai ƙarfi ba ce ko zai yiwu Mhm.
عليه صلاة الله وإني أنه لست بيائس ni kuma ba mai ɗeba ƙauna ba ne anhu daga barin rashin saduwa cewar za mu haɗu raja'in bai da ƙarfi cewar kuma na ɗeba ƙauna ba za mu sadu ba ba haka ba ne ni ban ɗeba ƙauna ba ina ganin za mu sadu amma za mu sadun nan kuma ya ƙi ƙarfi Mm, an ko sadun Allah ka sada mu da shi آمين عليه صلاة الله Zatin Allah ita tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa Wa ali.
da alaye da وأصحابه sahabbai بدور الخنادق alu da sabu watanni ne na dufai radiyallahu anhum
حرف الشين سفار مع الهادي لذلك لا نخشى هوانا ولا ظلما وجورا ولا بدشا أخاطبه بالمدح وهو مؤنسي وحين صفى الماهي فما ضر من غشا نبي عليه قبل صلى مسلما إله البرايا ومن حبه إنشاء عليه صلاة الله ثم سلامه ويبني المقفى عن بشاشة من بشا عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر إنشادي لأحمد والإنشاء عليه مع الآل الكرام وصابه أكون خديما عابدا عالما أخشى حرف الشين arafin shan shehu ya ce سفار مع الهادي tafiya nawa duk inda ka gani to ina yin tafiyoyi na ne ma alhadi tare da mai shiryar da bayi annabi muhammadu لذلك لا نخشى saboda haka ne babu ina jin tsoro Hawanan.
wulakanci ولا ظلما wala zalunci وجورا wala dai zaluncin azzalimi duka bana jin tsoronsa a tafiyoyina ko zaman gidana saboda ina tare da manzo Allah ولا بدشا wala ruko na maki ko mahasadi rike ni da wata azaba ko neman cutarwa duka bana tsoron su
أخاطبه بالمدح ukhadibuhu ina mai magana wannan baitin zan ga muku na'am shu ukhadibuhu ina mai magana da hira da manzon Allah wawa mu'annisi ina hadibuhu ina mai hira da shi bil madahi da yabo wawa mu'annisi shine kuma mai ɗeba kewa wa na
hina safal mahi yayin da mai share kafirci ya tsarkaka gare ni wa ma darra man gasha wanda yi algushu ma darra bai cutar da ni ba kansa ya cuta tun dalilai soyayya ma ita tsarkaka a zuciyata wanda zai zo ya maka haka haka dungun mage nuna ana tare ana rufe abubuwa wannan ba zai cutar da ni ba mai algush mai bayyanar da soyayya kuma makiyi ne mahasadi ne Eh, ina ma harara sai an akara makalla irin yan aka to yace ma barra Eh, babban dai abin da mumini ya kamata dama ya rike manzon Allah da soyayyarsa da sunnoninsa ya rike gam da gaske ya gwato shi kenan duk wani abin da wani to dan ni riko annabi shine tsoron Allah shine hulɗa da Allah to kuma mun ji ma a hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama ya- yana cewa ya ku mutane ku kiyaye abin da yake tsakaninku da Allah sai Allah ya kiyaye muku ya tsare ku abin da yake tsakaninku da mutane to kowa ya rike annabi da gaske to duk sharri mai sharri da munafunci mai munafunci da algushin mai algush ba zai cutar da kai ba Allah ka tsare mu
nabiyun alaihi qablu sallamu salliman nabiyun shi manzon Allah annabi ne da ilahul baraya ubangijin talakai shine Allah sallaye salati alaihi ya gare shi kabalu tun gaba tun kabalu tun gabanin haka ma'ana tun gabanin halitta Allah ya salati gare shi
wa hawa min hubbihi insha shi ko annabi min wabihi da sababin sansa ne insha Allah ya farar da halitta insha'ul halki Na'am.
saboda san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzon Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa yugnil muqaffa wato abin bi annabi Muhammadu yana wadatar da ni in ya an bashashati man basha daga bushasha nan na mai bushasha ta bushasha ka da kashe kudinka da jin daɗinka kana fantamawa ni annabi ya wadatar da ni daga barin bushasha ka duk daɗin bushasha mai bushasha wacce nake ji ta fita su saboda ni da manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam yawwa alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzon summa Allah sannan salamuhu gaisuwarsa madaddari inshadi li sabon ahmada waka da mutukar zamani ga annabi Ahmadu ne wal insha da farar da yabo na duka ga annabi Muhammadu ne ko ko magana ta zube insha'i duka ko inshadi duka ga manzon Allah Ahmadu ne alaihi ma al'alil kirami Salati ya tabbata gare shi da alaye masu wa girma sahbihi da sahabbansa akunu khadiman ni ko ina kasancewa hadimi na manzon Allah abidan mai bauta ga Allah lal- tsantsa aliman masani mai aiki da iliminsa hasha Ina mafi hushu'i da tsoron Allah cikin komai da komai saboda albarkacin manzon Allah.
harfu sad tamamul adaya Shehu ya ce kaga cike-ciken nan na baye-baye na wal Allah mawahibi da kuma baye-baye dai a ɗaya shine azza- zawahira. Almawahibu kuma bawaɗane. Na- Wato baye-baye na zahiri da na baɗini cike-cikensu.
don tukusa babu tana iyakan cewa menene waɗannan baye-bayen bulugu risalati shafi'i shine kai wannan na wato mm, saƙon nan na mai ceto annabi muhammadu Ilal a aqsa.
ƙasa zuwa mafi nisa na duniya saƙon annabi ya gewaya ya kai ko'ina to kai saƙon annabi ya shiga ko'ina cikin halitta to shine bu- wato tamamul adaya wal mawahibi Mm.
na Allah. Allah ya mana komai tun da saƙon annabi ya sadu da mu. Baye-bayen zahiri da baye-bayen baɗini, baye-bayen iktisabi da baye-bayen mauhiba duk sun cika sun haɗu sun samu da sababin isarwar saƙon annabi Muhammadu.
فأرشدنا للمصطفى ووداده Ubangiji Allah ya shiryatar da mu daga baya-bayan da imana ya shiryatar da mu izuwa abin zaɓin Allah kuma ya shiryatar da mu izuwa soyayyarsa.
ونذكره شوقا ilaihi muna ambato manzon Allah muna masu shauƙi izuwa gare shi بلا إحصاء ba tare da iyakancewa ba.
نبي الهدى Annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi ne na shirya.
خير الورى Yayyan talikai ne, شافئ البراء mai ceton talikai halittar Allah ne, فمنك نوال الكل baya-bayan kowa da kowa ya Rasulallahi daga gare ka ne, من أما wanda ya gamgamu أو خص sako wanda yake bantu a cikin bayan Allah baki ɗaya hassawa da ammawa baya-bayansu duka daga gare ka ne.
ألوت جميع المرسلين Ya Rasulallahi ka ɗaukaka burbushin kan dukkanin mursalai.
جلالة dan girma daga Allah.
فأنت رسول Kai الكائنات kuma kai ne manzo na kasantattu duka ba wanda yake manzon kasantattu sai kai.
ولن تحصى Ba iyakance manzancinka ba, ba iyakance ta ba.
عليك صلاة الله Salatin Allah ya tabbata gare ثم ka, سلامه sannan gaisuwarsa.
من الذات Salatin nan daga zatin Allah, حق الذات hakikanin haƙƙin zati na Allah.
للمصطفى نفسه Nassan bayyane lilmustafa zuwa abin zaɓin Allah annabi Muhammadu gaisuwa da salati daga Allah a bayyane.
عليه صلاة الله Salatin Allah ita tabbata ga manzon Allah, ثم سلامه sannan gaisuwarsa.
يقربني الماهي الدلال Mai share bace-bace shine annabi Muhammadu yana kusantar da ni zuwa hadara Allah.
الذي خصه shi ko annabi Muhammadu mai share bace-bace shine wannan da Allah yake bantar da shi da manyan baya-baya da mukamai da darajoji babu irinsa.
عليه صلاة الله Salatin Allah ita tabbata ga manzon Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa مع الآل tare da alayansa والصحاب الكرام da sabai masu girma.
ومن أوصى da wannan da yi wasu ci da ainihin son su su ne shirafawa halil baiti خاص الصاد أيضا harafin sadi komawa cikin magana shehunmu bai gaji ba صفالي يهب san ba الحاشمين hashimin dangi annabi muhammadu ya tsarkaka gare ni وأخلص ni kuma ina mai tsarkakewa na niyya da soyayyen manzan alwa akhlasa lahul hubba ko مم. له القلب من wa alasa lahul qal wa akhlasa ina mai tsarkake zuciya gare ni zuwa soyayyarsa من الحب Mhm.
حين تخلف yayin da ainihin manzo Allah ya tsarkake ni ne kuma ina mai tsar na kubuta daga barin wato wani riya ko wani abu mai bata aiki مم.
yawwa to yayin da na kubuta annabi ya kubutar da ni sai ni kuma na zama ina mai tsarkake zuciya da soyayya gare shi أبيت أراء النزمة kai sake jansa مم. صفالي يهب الحاشمي san ba hashimin dangi ya tsarkaka gare ni وأخلص له القلب مني
ko wa akhlasa مم.
yawwa akhlasa ina mai tsarkake soyayya gare shi مم. له القلب kalbu zuciya na walahu na manzon Allah ne من الحب soyayya kuma daga wajena take حين zuwa ga تخلف manzon Allah yayin da ainihin zuciya na ta tsarkaka da albarkacin manzon Allah أبيت أراء النزمة ina kwana ina mai kira ina mai kiyaye taurari Lailan.
dan da- a dare na saboda rashin bacci مغردا ina mai sabon waka وما صدني من لام Allama, wanda duk ya zargi gare ni akan soyayya ta manzo Allah bai toshe ni ba daga barin san ma'aiki da أو yabansa من تنقص ko kuma wanda ya tauye daraja ta isoke ni ya tauye min daraja yake ganin a zagi ko magana ya tauye ni to ba zai iya tauye ni daga yaban annabi ba ba zai kuma wato ainihin ah, da kusa da ni ba kansa ya tauye da
Mm. fa inna kibaran nasi shehu ya ce hakika manya-manyan mutane na waliyan Allah billaili shuguluhum shagalinsu da daddare Ruku'un.
ruka'o'i ne da na filfili wa auradun da wuridai su ja wannan a ja wannan a ja wannan taral kulla akhlasa kana ganin kowanne daga cikinsu ya tsarkake niyya yana ta ibada ga Allah ba da wasa ba wazal abdu amma wannan bawa shine ni in yes kaga yana cikin kibarun nasu kenan ni ma ina cikin su Suke amma na wannan bawan shi aikinsa cikin darare tulal laili tsawon dare Ya saru ya munshidan.
saru yana rasa bacci munshidan yana mai sabon waka cikin yabon manzon Allah kifa nafki tsaya zuciya na da hankali na mu yi kuka
auziran auziran muna masu dewayawa Lilahin?
lilahin daga barin wargi taraqqasa da ainihin wato ya yi rawa mu zamanto mana zuciyar nawa ku zamanto kun tsaya da zuciya da ni da ku mu ta yaban muna masu kewayewa daga barin wargi abun sa wasa da abun sa rawa duk mu bashin ba a cikin manzon Allah ba wa zalika to da'un kaga aikinsa kenan shi yaban manzon Allah a cikin dare wancanan ka shauƙin da muke ciki da'un ciwo ne wa zalika da'un aslu hubbu ahmadin Canan ka abin da na ambata maka dawon ciwo ne asalu asalinsa hubbu Ahmadin soyayya Ahmadu ne.
walastu Ni ban zamanto ba mukulisan mai tsarkake wa niyya.
haqqil Na yi hubbi lillahi rantsuwa a mukulisan lillahi mai tsarkakewa don Allah wa haƙƙin hubbi na yi rantsuwa da haƙƙin soyayya babu hilasi gare ni wannan tawaru ne.
Mm.
Na'am.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sabin da sahabbai kuma man qad takhassasa sannan da wannan da hakika ainihin ta hassasan suka keɓantu su ne ali da sahabbai. Mm, mm, radiyallahu anhu.